alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd sakamakon rasa darussa na farko da muka yi a cikin wannan littafin kenan muka ga ya dace kafin mu yada karatun mu maimaita fassara hadisai na farko wanda ba a samu yin tasjilinsu ba inda za ku gani darasi wanda muka saba yi a masallaci zai fara ne daga darasi na 23 babu salatul idai ne daga nan zuwa ƙarshe ne wanda ba su ɓace ba kenan wanda suka ɓace su ne za mu maimaita hadisan a fassara ta kai tsaye insha Allahu kenan za mu fara sunan wannan littafin umdatul ahkam ma'ana madogarar hukumce-hukumce min kalami khairil anam daga magana ko magunguna na mafi alkhairin halittu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai wannan littafin madogara ne na hukumce-hukumce daga magana ta daga cikin maganganu na manzon allah sallallahu alaihi wasallam mawallafi wannan littafin shine al-imam al-hafiz abdulghani bin abdulwahidi al-maqdisi wannan shine wanda ya wallafa wannan littafin farawa da muqaddima maliki cewa muqaddimatul muallif muqaddima ta wanda ya wallafa wannan littafin qala ash-shaykh al-hafiz ya ce ash-shaykh al-hafiz taqiyuddin abu muhammad abdulghani بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وانا سنان سنيكنا دا الكنية سدا لك بن تقي الدين الحمد لله الملك الجبار قولياتا تبتا ألا من ملكي وانديكي ايتي لستاوى الواحد القهار وانديكي ايا القهار مبواي wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu kuma ina shaidawa lallai ba abun cancanta da bauta sai Allah shi kadai wahdahu ginan shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su al azizul ghaffar mabuwayi sannan kuma mai gafara وأشهد أن محمدا أبته ورسوله كما إنا شيدا وللي محمد باون سني كم من سني المصطفى المختار وانديكي تاتتشي كما به صلى الله عليه ألا سلاتي أكنس وعلى آله da akan iyalansa wa sahbihi da sahabbansa al-akhyar zababbu amma ba'du bayan haka fa inna ba'da ikhwani lallai wasu 'yan uwa na sa'alani sun tambaye ni sun roƙe ni ikhtisaru jumlatin taƙaita wasu wata jumla fi a hadithil ahkam taƙaita wasu hadisai na hukunce-hukunce mimma tafaka alaihi imamani hadisan da shugabanni guda biyu suka yi tarayya ko suka yi ittifaki a wajen rawaito su shine abu abdullahi muhammad bin ismail bin ibrahim al-bukhari ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري kenan daga cikin hadisan da bukhari da muslim suka yi tarayya a wajen rawaito su fa'ajabtuhu sai na karba masa ila su'alihi zuwa ga abin da ya roka raja almanfa'ati bihi don watan ya amfanar da shi wannan abun ma'ana littafin ya amfanar da shi kenan dalilin wallafa wanda littafin maliki cewa wani dan uwa ne ya roƙe sa da ya tattara masa wasu hadisai wanda bukhari da muslim suka rawaito da ya shaye hukunce hukunce maliki cewa as'alullah kuma ina roƙo Allah an yanfa'ana bihi ya amfanar da mu abin da ke cikin wani littafin wa man katabahu da wanda ya rubuta sa aw sami'ahu ko ya ji sa aw qara'ahu ko ya karanta sa aw hafizahu ko ya haddace sa aw nazara fihi ko ya yi dubi a cikin sa wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim kuma ya sanya wannan aikin ya zamanto an yi sa ne dan yardan dan neman yardan sa mujiban lil fawzi don neman wajabta rabauta ladaihi a gare sa fi jannatin na'im a cikin aljanna wadda take mai ni'ima fa innahu hasbuna domin shi Allah ya ishe mu ni'mal wakil kun madalla da wakili in ya kasance shine Allah wannan shine a takaice mukaddima wadda ta kumshi bayanin dalilin da ya sa mal ya wallafa littafin kuma sannan ta nuna muna a shaidu hadisan da ke cikin wannan littafin to hadisai ne na bukhari da muslim mala ya ce kitabu tahara littafi mai bayani akan tsarki an umar ibn al-khattab an karbo daga ibn al-khattab kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji ma'aikin Allah yana cewa innamal a'malu bin niyyati lallai dukkanin ayyuka sai da niyya ko niyoyi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya bin niyyati sai da niyya a mufrad wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowanne mutum yana da abun da ya niyya ana daidai abun da kai niyya daidai abun da zaka samu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli da haka duk wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to hijirarsa tana zuwa ga Allah da manzonsa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha duk kuma wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga duniya don ya same ta aw imra'atin yatazawwajuha ko wata mata ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi to hijirarsa tana zuwa ga abun nan wanda dan shi yayi hijira yayi hijira wannan hadisin yana nuna muna hatta a wajen tahara ana buƙatar ana buƙatar niyya malamai suke cewa anniyatu tamayyizu al-ibadati anil adati niyya ita take bambanta ibada da al'ada mutum zai iya zo ya wanke duk inda ake wankewa wajen arwalla amma in ba da niyyar arwalla bai ba zai iya yi sallah ba wannan kuma zai zo ya yi da niyyar arwalla sai ya kasance ya halatta yi sallah مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم Allah baya karban sallar ɗayanku idan ahdatha idan ya hadasi hatta ya tawadda hasi yayi arwalla abinda ake cewa hadasi shine abin da ke hitowa daga mahuta guda biyu kashi ko hutsari ko tusa dukkan su hadasi ne ko abin da ya shahi mani da mazi yana duk wanda wannan ya kama sa hadasi ya kama sa to Allah ba zai karbi ibadarsa ba ko sallar sa hasi yayi arwalla عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قالوا رضي الله عنهم ألا يتدسوا دكان سوانا حديثا قالوا أن صحابا قالوا سنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاء الله ياتي ويل للأعقاب من النار أزابا توتا تاتبتا قدو قدو قندبا أوانكي سدكيو سوني الأعقاب ينن ويل بني كما أزابا minan nari ta wuta lil aqabi ta tabbata ga dugadugan da ba a wanke su da kyau kin haka za a kaddara hadisin dalilin wannan hadisin manzo Allah ya ga wani mutum ne yayi arwalla sai ya lura kasan kafarsa diddigen sa akwai wani wuri da bai samu ruwa ba ba a wanke da kyau ba to shine sai manzo Allah ya haka dan me yasa azaba ta tabbata ga mutum dan in yayi arwalla bai wanke kawahunsa da kyau ba kenan kawai ba da arwalla ne yayi zuwa ya sallah babu arwalla ماليتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم إذا لا ينكو يأرو الله كوزي يأرو الله فليجعل في أنفه ماء تو يسنيا مهنج سروا ثم ليستثير ثم ليستنثر سننسي هاجي ومن استجمر وندكما زي سركي دوزي شين استجمار فليوتر تو يأددين ماره shine number ampere amma uku bakwai biyar tara sha ɗaya zuwa abin da ya sama wa idha staiqadha ahadukum idan kuma ɗayan ku ya tashi daga bacci wa idha staiqadha ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa falyaksil yadayhi to ya wanke hannayensa qabla an yudkhilahu ma fil ina'i kamin ya sanya su a cikin ƙwariya talatan sau uku domin a can da ko kuma a lokacin mafi yawanci abin da ake arwala da su irin kwanoni ne ko robobi babu irin butoci na yanzu to kenan in mutum zai yi arwala ya tashi da kwana kada ya tsoma su kai tsaye a cikin ruwa e kenan ya karkato ya wanke su sannan sai fara tsomawa shine wannan fa inna ahadakum domin ɗayan kula ya dire bai sani ba aina ba tat yaduhu ina hannunsa ya kwana kenan mai yiwa hannunsa na da dauda mai yawa lokacin da yake kwana ya sa hannunsa cikin wando har wani auta najasa ta hoto kuma ya tashi ya tsoma hannu a cikin ruwan ruwan sun lalace wa fi lafsin a cikin lafazi li muslim na muslim falyastanshiq to ya shaka ruwa bi min kharaihi ga karan hancinsa min alma'i kinan ya shaka ga karan hancin samin alma'i ruwa wa fi lafzin a cikin lafazi man tawadda duk wanda zai yi arwalla faliyastan shiqto ya shaƙa ruwa wannan hadisi dai na nuna mai suna idan mutum zai tsarki da dutse lokacin da babu ruwa to yayi number ampere mala ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi kada ɗayan ku yi hutsari a cikin ruwa wanda suke dawwame wuri guda alladhi la yajri wanda ba sa gudu thumma yaghtasilu fihi sannan kuma ya ce ya arwalla a ciki kidan wali muslimin a riwaya ta imam muslim la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'imi kada ɗayan ku yi wanka a cikin ruwan da suke wuri guda ba sa gudu wa huwa junubun alhali yana da jalaba na wannan ruwan da suke a wuri guda ba sa gudu yau abin da aka zuba a nan zai tsaya amma ruwan da suke gudu da an zuba daudar za ta wuce mali ce an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum idan kare ya sha a cikin ƙwaryar ɗayanku falyaghsilhu sab'an to ya wanke sa sau bakwai wali muslimin a riwaya ta imam muslim ulahunna biturab ta farko daga ciki ya wanke ta da ƙasa kenan wankin da za a yi na farko ko kuma ɗaya daga ciki a wanke a sa ƙasa kenan idan aka ce ulahunna kenan ana nuhin wankin na farko shi za a sa ƙasa kenan sai kasance wanki shida da za su biyo baya to me ke suna kamar ɗarwaya ne ga wanki na farko walahu fi hadisi abdullahi bin mughaffal har yanzu akwai gare sa a hadisin abdullahi bin mughaffal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce idan walakal kalbu fil ina'i idan yayi lallagi idan kare yayi lallagi a cikin a cikin ƙwarya da ruwa ko ta wani abu ko kuma babu komai a cikin tama dai idan yayi lallagi a ciki abin da ake cewa lallagi shine hiddo halshen nan da kare yake yi فاغسلوه سبعا توكوانكي سسو بكوي وعفروه الثامنة بالتراب أنا بكوي سيكو دوري صدقسا أنا تكو سيكو دوري صدقسا أما وچه رواية تفرقو يتتي ما في معنى معنى وانكي نفرقو أكي سنيقسا ماليتي أن حمران مولى عثمان بن عفان دقى حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء lallai shi ya ga usman ya kira da aka masa abin arwallah fa afraga ala yadaihi min ina'ihi sai ya zuba akan hannayensa daga wannan kwaryar fa ghasalahu ma thalathan sai ya wanke hannayensa sau uku thumma adkhala yaminahu fil wudu'i sannan sai ya sanya hannunsa na dama a cikin abin arwallah shine alwudu a cikin ruwan na arwallah sun matamadama da sannan ya ɗebo ya kurkure baki wastan shaka ya shaka ma hanci wastan tsara ya hace sun magasala wajhahu sannan ya wanke huskar ta talatan sau uku wa ya daihi da hannayensa ilal mirfaƙaini zuwa gwiwar hannu talatan shi ma sau uku sun ma masa habi ra'asihi sannan sai ya shaha ma kansa sun magasala kilta rijilaihi sannan sai ya wanke gaba ɗayan ƙawahunsa guda biyu talatan su ma ya wanke sau uku ثم قال sannan sai ce ra'aytun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ga ma'aikin Allah tawadda yayi arwalla nahwa wudu nahwa wudu'i hada kwatankacin irin wannan arwallar tawa wa qala sai ya ce man tawadda nahwa wudu'i hada duk wanda ya arwalla irin wannan tawa thumma salla raka'ataini sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu baya labarin zuci a cikin wannan sallar غفر الله له تو الله زي غفر تامسا ما تقدم من ذنبه أبن دي قبات نزنب بنسا أن أمر بن يحيى المازني أن كربو دقى أمر بن يحيى المازني أن أبيه دقى ما أيفنسا قال شهدت أمر بن أبي الحسن na halarci amru bin abil hassan wancan hadisi kenan yana bayanin falala ta mi falala ta arwalla da kuma yin raka'a biyu bayan arwalla wannan nau'i ne na nafila ɗaya daga cikin nafiloli shine raka a biyu bayan an yi arwallah ya ce na halarci ko kuma na ga amru bin abil hassan sa'ala abdullahi bin zaid ya tambayi abdullahi bin zaid an wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam game da arwallar manzon Allah fada'a bi taurin sai kirawo a kawo masa da wata mai da suna da wani dan kwano da wani dan kwano shine at-taur ko kuma a ce wata tasa haka fatawadda lahum wudu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai musu arwalla irin arwallan manzon Allah fa akfa ala yadayhi min at-taur kenan nan siffanta arwallan ne sai ya karkata wannan kwanan akan hannayensa fa ghasala yadayhi thalathan sai ya wanke hannayensa sau uku thumma adkhala yadahu fi at-taur sannan a lokacin ya zura hannunsa a cikin kwanan wanga karo na farko bai zura hannu ba sai da ya karkata ya wanke famadmada sai ya kurkure baki wastan shaka ya shaka ruwa wastan thara ya hace thalathan sau uku bi thalathi gharfatin da kwamfata ko ɗiba guda uku sun ma'adkala ya dahu fi tauri sannan sai ya sanya hannunsa a cikin wannan wannan kwanan fagasala wajhahu thalasan sai ya wanke hannayensa sau uku sun ma'adkala ya dahu sannan sai ya zura hannunsa fagasalahuma marrataini sai ya wanke hannayensa sau biyu ilal mirfaqain har zuwa gwiwar hannu thumma adkhala yadahu sannan ya ƙara zura hannunsa a cikin ruwan fa masa bihima ra'sahu ya ɗebo ya shafa makansa fa aqbala bihima sai ya tahi da hannayen nasa ma'ana yana siffanta yadda ya shafa makan ne kenan ya tafi da hannayen nasa akan kansa ya tafi da su a baya wa adbara marratan sai ya komo a karo marratan wahida karo na farko thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke kawahuwansa wa fi riwayatin wata riwaya bada abi muqaddami ra'sihi ya fara da farkon gashin kansa wurin shahar kai kenan hatta zahaba bihi ma ila kafahu har sai da yazo da hannayensa ila kafahu zuwa ga kiyar kansa thumma raddahuma sannan sai ya maido hannayen hatta raja ilal makani alladhi bada aminu har sai da ya komo a wurin da ya fara da shi ma'ana a farkon gashin kenan kenan sai an tahi kuma a komo wa fi riwayatin a cikin wata riwaya atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo muna fa akhrajna lahu ma'an sai muka hutar masa da ruwa fi taurin a cikin wani dan a cikin wata yar tasa min sufurin tasan hulama malici at-tauru shibhu tasti kawan misalin tasa ne wannan hadisin bambancinsa da wancan shine ya ƙara mu da cewa ashe ya halatta wajen arwalla wata gaba ka wanke ta sau biyu wata gaba ka wanke ta sau uku asali dai shi wurin arwalla wanki na farko shine yake wajibi wanki na biyu sunna ne wanki na uku mustahabbi wannan shine kenan amma al-isbagh cika arwalla shine a wanki uku uku مالك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance yu'jibuhu tayammunu yana birge safarawa da dama fi tana'ulihi a wajen sa takalminsa wa tarajjulihi da kuma sanya da kuma shatar kansa wa tuhurihi da kuma tsarkinsa wa fi sha'nihi kullihi da kuma sha'aninsa gaba ɗaya kenan wannan me da suna yana nuna mana sunna ne ko kuma a wajen daga cikin ladabi na arwalla shine wa fi tuhurihi wato huirihi a wajen tsarkinsa a wajen al'amari na arwalla ana son farawa da dama a gaba ɗaya dai sunna ne wajen fada'ilul a'mal abubuwa masu muhimmanci a gabatar da dama akan hagu malice an nu'aymin al-mujmiri an abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li manzo Allah ya ce inna ummati lallai al'ummata yud'auna yawm al-qiyamah za a kira su ranar alkiyama ko za a tayar da su ghurran muhajjalina suna masu hasken fuska da na hannuwa da ƙawahuwa gurran shine hasken huska muhajjalina shine haske na hannuwa da ƙawahuwa min athari lodo na alama da gurabe na arwalla faman istata'a minkum dan haka duk wanda ya iya daga cikin ku an yutila ghurratahu ya tsawaita hasken sa falyafa'al ya aikata ma'ana duk wanda yake so hasken sa yayi yawa ya huce wurin nan to yayi وفي لفظ أتكون لفظي لمسلم ننسلم رأيت أبا هريرة ناغا أبو هريرة يتوضأ ينا أرو الله فغسل وجهه سيوانك هسكرسا ويديه دهنا ينسى حتى كاد يبلغ المنكبين حسيد يكسا يكيغ للقوة ثم غسل رجليه sannan sai ya wanke ƙawahuwansa hatta rafa ila saƙai ne har sai da ya ɗaukaka zuwa ga mai da suna ƙwabirinsa wurin wanke ƙafa ya tai har zuwa ƙwabiri sun maƙala sannan sai ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ya kulu yana cewa inna ummati lalle al'ummata yud'auna yawmal qiyama za a kira su ranar alqiyama ghurran muhajjalina suna masu hasken huska da na hannuwa da ƙawahu min atharil wudu na guraben alwala faman istata'a minkum dan haka duk wanda ya iya daga cikin ku an yutila ghurratahu ya tsawaita haskensa wa tahjilahu da da da da me yake da suna da adonsa haskensa na huska da kuma haskensa na hannuwa da ƙawahuwa falyaf'al to ya aikata wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na muslim sami'tu khalili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abu hurairah ce na ji ba daɗayi na manzon Allah ya kuli na cewa tablugul hilyatu min almu'mini ado na mumuni yana kai haithu ya bulugul wudu'u inda arwala take kai wannan hadisin abin da yake nunawa abu huraira shi a fatawarsa shine lokacin da kake wanke hannuwa ya halatta ka je har wajen lallakowa duka ka wanke har damtse lokacin da kake wanke ƙawahuwa ya halatta ka wanke har wajen ƙwabiri don me yasa ya ce don saboda ayi manzo Allah ya ce wurin da ake arwalla ake wankewa za su yi haske kenan in kana so hasken ka ya ƙara shi abu huraira shi ke faɗin wannan wannan shi ake cema al-idraju kenan al-idraju fil matni ƙari a cikin matani kenan magana abu huraira ce ce in kana son haskenka ya karu to kana iya ka wuce wurin mari magana mafi inganci malamai suna ganin wannan ra'ayi ne na abu huraira da ya saba ma yanda manzon Allah yake nan ba za a yi aiki da fatawarsa ba ba za a aiki da maganar sa domin ta saba ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yuqbalu minhu wa yuraddu illa an-nabi sallallahu kowanne a yana iya magana a karba ko a mayar da ita in ba manzo Allah manzo Allah ne kawai in yi magana kai tsaye za a karba amma kowane ne in dai ba manzo Allah bane in yi magana akan iya a mayar ta in ta sa mata Allah da manzo male ce babu duhulil khala'i babi mai bayani akan ladabin shiga ban daki wal istitabati da ladabi kuma na tsarki an anas ibn malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kana idza dakhala al-khala'a ya kasance idan zai shiga ban daki qala yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarin ka daga aljanu maza wal khaba'ith da aljanu mata an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza ataytumul gha'ita kina wacce addu'a ce da ake lokacin shiga ban daki idza ataitumul gha'ita idan kuka zo a wajen yin kashi ko kuma a ban daki fala tastaqbilul qiblat to kada ku fuskanci alqibla bi gha'itin a wajen yin kashi wala bawlin ko kuma yin hutsari wala tastadbiruha kuma kada ku ba alqiblar baya kenan kada ku kalli yamma walakin sharruku sai dai ku kalli gabas aw gharribu ko kuma ku kalli to sai dai ku kalli a yake da suna sharriku sai dai ku kalli gabas a wakar ribu ko kuma yamma an ce gabas da yamma ne domin su can a wajen su kudu da arewa su ne alkibla kenan mu a nan wajen mu sai mu ce kenan sai dai ku kalli kudu da arewa kenan a sharq shine mahutar rana gabas algharb shine inda take faduwa yamma qala abu ayyub abu ayyub ya ce faqadimna shama sai muka zo sham kasar sham fawajadna marahi da kadbuniyat sai muka samu bayan ɗakuna kenan wurin yin kashi an gina su nahwal ka'aba suna kallon ka'aba fanan harifu an ha sai mu karkace ma a mekin suna alkiblan nan ka'aba wa nastaghfirullah sai mu roƙi gafarar Allah azza wa jalla kenan wannan hadisi abin da yake nunawa baya halatta hukun baya dacewa lokacin da mutum ya zo biyan bukata ta kashi ko tsari ya fuskanci alkibla ya fuskanci gabas ko yamma mu a nan wajen mu kenan a can wajejensu su kuma shine kudu da arewa kenan dai alkibla dai ake cewa ba za a ce ba gabas ko yamma tunda an je gabas ko yamma kenan wasu ba nan bane ai alkibla su kenan me yake da suna kada mutum ya fuskanci alkibla مالتي أن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة ناهو وترانا لكن حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سينجا مأيكا ألا يقضي حاجته yana biyan bukatarsa a banɗaki mustaqbilar sham ya fuskanci sham mustaqbilar kaba ya ba kaba baya to wannan hadisin kun gani kamar ya ci karo da wancan can manzo Allah ya hana a kalli alkibila a wajen biyan bukata ko a bata baya a nan kuma gashi abdullahi bin umar ya tsinkayi manzo Allah yana biyan bukatar sai yana fuskantar mai da suna yana ba alkibila baya malamai suka fassara da cewa wannan hadisin yana nuna idan a cikin banɗaki ne mana a kewaye ne banɗakin da aka aka gine sa to wannan ya halatta mutum ya kalli inda yake so dan akwai abin da ya sami shakamaki da alƙibla amma idan ya kasance a cikin hili ne to a wannan lokacin shine ba za a fuskanci alƙibla ba ko kuma a bata baya wallahu ta'ala a'lam malici an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qala daga Anas dan Malik Allah ya da shi lalle shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a manzo Allah ya kasance yakan shiga ban daki fa ahmilu ana wa gulamun nahwi sai in dokan masa ni da wani yaro makamanci na idawatun min ma'in wata salka ta ruwa wa anaza da kuma sandarsa da wata sanda fa yastanji bil ma'i sai ya tsarki da ruwa al'anazatu alharbatu saghira ita ce ɗan ƙaramin mai ke da suna mashi wal idawa ina'un saghirun min jildin wata ‘yar salka ce ƙarama ta wata mali ce an abi kata da ta alharis ibn ribi'ayyin al'ansari radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kalli manzo Allah ya ce la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yamini kada ɗayanku ya riƙe azzakarinsa ya riƙe al'aurarsa da damar sawaho ya bulu alhali na hutsari wala ya tamassa min alkhala'i bi yamini kuma kada ya wanke abin da yayi a banɗaki da damarsa wala ya tanaffas fil ina'i kuma kada ya yi sheda a cikin abin sha ina hadisi nan ba a tsarki da hannun dama عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين manzon Allah ya biya a wajen kaburbura guda biyu faƙali sai ce innahu ma la yu'azzabani lallai su wannan kaburbura ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin kun ba dan wani babban abu ne ake musu azaba ba wanda a wajen ku kenan amma ahaduhuma amma ɗayan su fakana la yastatilu min al-bawli ya kasance baya tsarkake kansa daga hutsari yanda ya kamata kina yakan iya wanki ya maida kuma hutsarin ya ta zuba wa ammal akhar amma ɗayan kuma fakana yamshi bin namima ya kasance na yawo da yada annamimanci shine hada mutane ke ya dogo magana wannan ya kama wannan fa akhadha jaridatan ratabatan sai ya dauki reshen dabino danye reshen iccen dabino danye fa shakkaha nisfaini ya raba sai gida biyu fa gharaza fi kulli qabrin wahidatin sai ya dasa a kowanne kabari da guda fa qalu sai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah lima fa'alta hadha me yasa ka aikata wannan qali ce la'allahu yukhaffafu anhuma mai yiwa a sausauta musu malam yayi ba sa matukar wannan iccen bai bushe ba kina a takaice wannan hadisi na nuna yana daga cikin abin da yake jawo azabar kabari shine rishin yin tsarki yanda ya kamata domin rishin yin tsarki yakan iya shayo yin ibada bayan da ya kamata ba malice babu siwaki babi mai bayani akan asiwak shine asuwaki an abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashukka ala ummati ba dan in tsananta ma al'ummata ba la'amartuhum bisiwaki da na umurce su da yin asuwaki inda kulli salatin a wajen kowace sallah shine goge baki da icce ko abin da ya kama da haka shine asuwaki عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل manzo Allah ya kasance idan ya tashi da dare ya shu fahu bisiwaki yana goge bakinsa da asiwaki an Aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya ita ce dakala abdurrahman ibn abi bakr siddiq abdurrahman dan abubakar siddiq ya shiga alin nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen ma'aikin Allah wa ana musnidatuhu ila sadri alhali ni na jingina shi manzon Allah a kirjina ma'ana lokacin manzon Allah bai da lahiya yana kan gadon mutuwa wa ma abdurrahmani siwakun ratabun tare da abdurrahman akwai asuwaki ɗanye ya stannu bihi da yake goge baki da shi fa'abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai manzon Allah ya bi wannan asuwakin yana kallonsa fa'akhastu siwaka sai na karɓo asuwakin faƙadamtuhu sai na tattamne sa fatayyabtuhu na tsarkake sa thumma dafa'tuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai na miƙa sa zuwa ga ma'aikin Allah fastan nabihi sai ya yi asuwaki da shi فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا بان تبا ganin manzon Allah yayi ya goge baki ba kattu ko so dai ahsana minhu da ya kai kyawun wannan gogewar da yayi ma'ana ban taba ganin radda manzon Allah ya goge bakinsa da kyau ba kamar wannan ranar fama ada an faraga yana karewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na kare goge baki rafa a yadahu sai ya daga hannunsa au isba'ahu ko dan yatsansa ثم قال سنسيتي في الرفيق الأعلى ثلاثا في الرفيق الأعلى أوجن أبوكي ما دوككي أوجن أبوكي ما دوككي ثلاثا زوكو ثم قضى سننسي موزا الله يتكا معنا الله يدوكي راي ورسا anan zaɓi ne aka zo basa a barsa a duniya lokacin ka ya a barka ko kuma aje da kai sai ce aje dai da ni wajen Allah aje da ni wajen Allah aje da ni wajen abokai maɗaukaka kenan su ne kamar yadda Allah ke cewa ma'alladina taqaw wal mai da suna a cikin aya ta alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa subhanallah aya ta shige mini yana a takaice dai arrafiqul a'la mai da suna sune abokai madaukaki ma'ana manzo Allah na nuhin aje da shi a wajen abokai madaukaka sune annabawa da suka rigaya da kuma mutanen kirki wa kanat taqulu kuma Aisha ta kasance tana cewa mata baina haqinati ya rasu a tsakanin haqinati wa zaqinati manzo Allah ya rasu ya rasu yana a tsakanin haɓata da kuma kirjina tunda ita an rungume da shi a bisa kan kirjinta wa fi lafsin a cikin lafazi fara'aituhu yanzuru ilaihi sai naga manzo Allah yana kallo zuwa ga wannan asuwakin wa araftu annahu yuhibbu siwaka sai na gane cewa manzo Allah yana son asuwaki ne faƙultu sai na ce a hulak in karɓi maka wannan asuwakin fa a share bi ra'si sai nuni zuwa kansa anna bikin cewa eh hada lafzul bukhari wannan lafazin bukhari ne wali muslimin nahwahu muslimin da makamancin sa wannan hadisi na da muhimmancin asuwaki ta yanda shine abu na karshe da manzo Allah yayi aiki na karshe da manzo Allah yayi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam na zo wajen ma'aikin Allah wa huwa ya staku bisiwakin ratabin yana goge bakinsa da asuwaki ɗanye ƙala ya ce wa tarafus siwaki ala lisanihi alhali sashen asuwaki yana a halshensa wa huwa ya kula yana cewa o o wasiwaku fifihi alhali asuwakin na cikin bakinsa ka annahu ya tahawwa a kaman zai yi amai ma'ana wannan yana nuna ta yadda manzo Allah yake yawan goge bakinsa kuma yake kai makura a wajen gogewa har shi ne nan abu musa yake siffanta yadda manzo Allah yake asuwaki wataran yana cikin yi ne kai na ya tur ya tusa asuwakin cikin bakinsa har amma yana so ya doke sa a takaice dai asuwaki na daga cikin abin da ake so a yi musamman kamin arwalla kenan ba cikin arwalla ake ba kamin arwalla babul mashi alal ne bayan bayani akan shahwa akan huffi huffi nau'in wasu takalmi ne nau'in wasu takalmi da suke da a lokacin shine takalmi na hwata wanda suke hawa akan kaburi suna wuce ishiyar kawa kenan ana yin kiyashi da ana yin kiyasi da su a wannan zamanin da sushet wannan sawa da ake sawa matukar dai ta wuce ishiyar kawa kuma an zada da tsarki to ana iya aishawa a kanta idan aka zo wata arwalla مالك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ناكسا تارد ما أيكين الله أتشوني بلاغرو fa ahwaitu li anzi a khuffaihi sai na tahi dan in cire hufinsa fa qala sai ce da'ahu ma kyale su fa inni adkhaltuhuma tahiratain domin ni na sanya su da tsarkin su fa masa alaihima sai ya shafa a kansu عن خزيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ناكسا جيت على دمائك ألا أوني بلاغرو فبال سيه سالي وتوضأ كمي أرولا ومسح على خفيه كمي شهواء كان خفنسا مختصرا يا رويتو حديث أتكيتي أتكيتي وانا حديث سنانونا منا idan har mutum ya sanya sushet ko kuma kubutai wanda suke rihe ishiyar kafa ya sanya su da tsarkinsu da arwalla ya sanya su to idan wata arola ta kama sa zai iya yi shafa a kai matukar ba a wuce kwana guda ba ventilator ga wanda yake a gida kwana uku ko ga wanda yake a cikin balaguro wannan rahusa ce sauki ne a kai amma in ka cire su shatkun ko ka cire kubutan to dole sai ka wanke su babun fil mazi wa gairi bayi bayani akan mazi da abin da ba shi ba mali ya ce an Ali ibn Abi Talib an karbo daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya dada shi abinda ake cewa maziyi wasu ruwa ne farare da suke hitowa lokacin da mutum ya sha'awa kenan kishiyar mani su mafi yawanci baka ma san sun hoto maka ba sai ka ji danye kuma ba su da kabri irin na mani amma suna da yabki kamar hutsari suke bambancin su da hutsari shine su suna da yabki مالك عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاعا ناكسا متني من يوم مزي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سينجكم ير إن تنبيما أي كان ألا لمكان ابنته مني دم سين إرسى أودينا فأمرت المقداد بن الأسود سينا أمرت مقداد بن الأسود فسأله سيتم بيسع معناه تنبي من الله faƙala sai ce ya silu zakarahu wa ya tawadda sai wanke al'auran sai ya arwalla walil bukhari a wata riwayat imam bukhari iksil zakaraka wa tawadda ka wanke azzakarinka sai kai arwalla wali muslim a riwayat imam muslim tawadda kai arwalla wanda farjaka sai ka yayyafa ma al'aurar karuwa abinda wannan hadisi ke nunawa hukuncin mazi shi ba a yi masa wanka arwalla kawai ake yi za a wanke al'aura a wanke daidai inda maniyin ya zuba maziyin ya zuba a kaya a wanke sai a shi a yi arwalla in an tashin ibada kenan ba za a yi wanka ba kishiyar mani nan wanda farja ka wasu malamai suna fassara sa da wanda yake yawan irin wannan mazikin to yana iya dan kashe dan ya ta mashi wasa da ibada lokacin da ya sa wando sai ya yayyafa ruwa a cikin wandon nasa sai ya kasance yana jin danyi kenan sai kasance ko da shaidan ya sa masa akai danyin maziyi ne sai ya sa akan sa a wannan danyin na ruwa ne jayyid malai yake cewa an abbad ibn tamim an karbo daga abbad ibn tamim an abdullah ibn zaid daga abdullah ibn zaid bin asim al-mazini radiyallahu anhu qala shukiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an kai koke zuwa ga manzon Allah ar-rajulu dangane da wani mutum dangane da mutunan da yukhayyalu ilaihi ake sa masa waswasi annahu yajidu shay'a fi salati akan cewa yayi wani abu a cikin sallah fa qala sai manzon Allah ce la yansadifu kada ya sallame hatta yasma sautan har sai ya ji sauti aw yaji darihan ko kuma ya ji wari abinda wannan hadisi ke nuni kawan mutum ne yana cikin sallah sai ya fara tunani ka anya ban hidda iska ba anya ban yi tusa ba to shine sai manzo Allah ya ce kada mutum ya tai sai ya samu tabbaci ba ke shine malamai suke cewa al yaqinu la yazulu bi shak shakka ba ta kawar da yaqini tunda kana da yaqinin dai kana da arwalla ka fara sallah to shakka ta arwalla ta kare ko bata kare ba ba za ka yi aiki da ita ba sai da tabbaci kenan sai manzo Allah ya ce in in wannan tunanin ya zo maka to kada ka tahi har sai ka ji sauti ko kuma ka ji wari an ummi qaisi an ummi qaisi binti محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير daga ummu qais binti mihsin ta zo da wani yaro nata karami lam ya'kul at'ama wanda bai fara cin abinci ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan nono yake sha ta zo da shi zuwa wajen manzo Allah fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi sai manzo Allah ya zama da wannan yaron akan cinadunsa akan katattarunsa fabala ala thawbi sai yaron yayi hutsari akan kayansa fada'a bima'in sai ya kirawo da aka masa ruwa fanadahahu ala thawbi sai ya yafa ruwan akan kayan nasa walam yaghsilhu bai wanke kayan ba وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي للي مزا ألا أنزو مسد ونيار فبال على ثوبي سي هساري أكن كاينسا فدعا بماء سي كرا أكامس وسروة فأتبعه إياه سي زب والنروان أكن هسارين ولمسلم رواية إمام مسلم فأتبعه بوله سي بي والنروان ده هسارين يهب هسارين نندروا ولم يغسله بيوانكي كاين ناسبا wannan hadisi dai abin da yake nunawa yaro karami idan ya yi hutsari wanda bai kai ga cin abinci ba ba sai an wanke kayan ba yayyafi ya isa kawai amma in mace ce ba ta kai ga cin abinci ba to ita za a wankewa malici an anas ibn malik radiyallahu anhu qala jaa arabiyun wani ba kauye ya zo fa bala fi ta'ifatil masjid sai hutsari a wani yanki na masallaci fa zajarahu nasu sai mutane suka yi masa tsawa فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم سي منزا الله يا هانا سو akan tsawar da suke masa falamma qada bawlahu lokacin da ya kare hutsarin sa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in manzo Allah ya umarni da aka masa wata guga ta ruwa fa uhriqa alaihi sai aka kwarara ruwan akan wannan hutsarin abinda wannan hadisi yake nunawa kenan wuri idan aka yi wani tsari a kai ya isa kawai a zuba ruwa ba sai an ce ba a kwashe wannan kasar gaba daya abin da ya sa manzo Allah ya hana su yi su yi mishi tsawa dan da a ce sun kore sa da zai ruga lokacin da kuma zai ruga bai kare hutsarin ba sai ya ta bata wuri da hutsari maimakon ya bata wuri guda sai ya bata wurare masu yawa an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa al-fitratu khamsun fitira abubuwa guda biyar ne ake cima fitira su ne abubuwan da Allah ya ɗabi'antu 'yan adam da yin su alkhitanu yanka walistihdadu da aske gashin mara wa kassu sharibi da rage gashin baki wa taklimul asfari da kuma hudda a kaihu wa natful ibiti da kuma cire gashin lallakuwa domin cirewa ake mutum bai iya cirewa ba ne kuma sai Uh, sai ya aski male ce na tsabani anan za mu dakata kenan a karo na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah